الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان فأحكمه وقسم الشهور فعظمه وجعل منها حرما تتقى ومواسما للخير ترتقى يضاعف فيها الأجر لمن أطاع وسعى ويغلظ فيها الوزر على من عصى وطغى نحمده على ما أعطى وأسدى ونشكره على ما هدى وأهدى ونستعينه على نواعب الدهر إذا اعتدى ونعوذ به من شر النفس إذا غوى واعتدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الحلال والحرام وبين الشهور والأيام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأعلام أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصيته للأولين والآخرين قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها المسلمون إن الله تعالى اصطفى من خلقه ما شاء وفضل بعضه على بعض لحكمة يعلمها اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس أنبياء ومن البقاء مكة ومن الليالي ليلة القدر ومن الأيام يوم الجمعة ومن الشهور أشهرا حرما ونحن نعيش في ظلال هذه الأشهر المباركة فما هي وما فضلها وما خصائصها وما واجبنا نحوه عباد الله يقول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان عباد الله لله على هذه الأشهر خصائص لا يعلمها إلا هو فمنها تعظيم الذنب فيها قال الله تبارك وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال ابن عباس الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح فيها أعظم ومنها الأمن وترك القتال الأمن وترك القتال كانت العرب تمسك عن الحرب فيها فأقره الإسلام فالأصل فيها السلم كما في أصل الإسلام ونشر الأمن فمن زعم غير ذلك فقد افترى على الله الكذب ومنها أنها مواسم للطاعات فيها الحج وعشر ذي الحجة ويوم عرفة وصيام عاشوراء وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم عباد الله لنا في هذه الأشهر واجبات يجب أن نقوم بها كي نغتنمها فنحصل فيها من الخيرات الكثيرات ومن ذلكم تعظيمها بالقلب فمن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومنها ترك الظلم ومن أعظمه الإشراك بالله قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله ومنها ومنه, ومنه ظلم النفس بالمعصية وظلم الناس بالغيبة وأكل الحقوق ومنها المسارعة إلى الخير من الصيام والذكر والسرقة وصلة الرحم قال الله تعالى في وصف المؤمنين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيها القلوب والأبصار ومنها نشر الأمن فالله جعلها أمانا فكن أنت مفتاحا للسلم في بلدك إن قدرت وفي بيتك وفي عملك وحتى في طرق الناس والمعاملات قال الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله لا إله إلا الله أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أشرف الخلق وأكثرهم بالله علما يا عباد الله هذه أشهر حرم قد أضلتكم ومواسم خير قد غشيتكم هي منة من الله إليكم وحجة له عليكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأيكم يغتنم الزمن الفاضل ويعمل فاحفظوا فيها ثلاثا تفلحوا وتسلموا منها عباد الله حاسبوا أنفسكم فيها اجعلوا هذه الأشهر بداية ترك لذنب تصرون عليه قال تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا وخططوا فيها للطاعه فنحن مقبولون على عشر ذي الحجه وعاشورا فضعوا فيها برنامج لا ينقطع عن الطاعه ومنها علموا غيركم بخيرات هذه الاشهر فالدال على الخير كفاعله فكثير يجهل فضلها فكونوا داعية إليها اللهم وفقنا لتعظيم حرماتك وتوقير ما عظمت من آياتك وجنبنا الظلم والعدوان ما خفي منه وما بان وما ظهر منه وما استكن اللهم احرس ثغورنا واحم حدودنا وآمن روآتنا واستر عوراتنا وأبدل ذلنا عزا وفقرنا غنى وشقاءنا رضا وطاعة وبرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mu sani cewa jin tsoron Allah shi ne abinda zai sa mutum ya ji daɗi ta rayuwar shi ta duniya shi ne abinda za ya sa mutum ya ji daɗi a rayuwar shi gobe ranar tashin alkiyama wasiya da tsoron Allah ita ce wasiyar da Allah ya yi ga mutanen farko da mutanen ƙarshe Allah yana cewa hakika mun yi wasiya daga gare ka daga wa'anda suka gabace ka cewa ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ya ku yan uwa musulmi musari cewa Allah yana zaɓa abin da ya ga dama a cikin halittun shi sai ya fifita wani akan wani saboda wata hikima wadda shi kaɗai ne ya san wannan hikimai Allah maɗaukakin sarki ya halicci mala'iku sai ya sanya daga cikin mala'iku akwai arrusul wa'anda suke ɗauko saƙon Allah su kawo zuwa ga annabawa haka Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutane daga cikinsu sai ya zaɓi annabawa daga cikin annabawa kuma ya zaɓi wasu ya fifita su akan wasu haka Allah maɗaukakin sarki ya halicci wurare sai ya zaɓi makka ta kasance shine bagire wanda ya fi kowane bagire sarki a doron ƙasa haka Allah maɗaukakin sarki ya halicci darare sai ya sanya daren lailatul qadr shine dare wanda ya fi kowane dare alkhairi haka Allah maɗaukakin sarki ya halicci ranaku sai ya sanya cewa lallai ranar juma'a ta fi kowace rana haka allah maɗaukakin sarki ya halicci watanni sai ya sanya cewa akwai wasu watanni guda hudu wa'anda watanni ne allah ya fifita su akan sauran watanni watanni ne na alfarma watanni ne wanda Allah yana marhaba da aikin alkhairi watanni ne wanda Allah yana kyamar aiki na lala a cikinsu Allah madaukakin sarki ya bayyana mana wa'annan kwanakan Allah yana cewa inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum Allah ya ce lalle kididdiga ta shekaru a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya ce wata goma sha biyu ne amma akwai wasu watanni guda hudu wanda su suna da alfarma watanni ne guda hudu wanda Allah ya fifita su akan sauran watanni watanni ne wanda ake so bawa ya yawaita aikin alkhairi a ciki saboda Allah yana marhaban da aikin alkhairi a cikin wa'annan watannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara mana wa'annan watannin da Allah ya ce arba'atun hurum manzo Allah sai ya fassara mana su yace guda hudu ne manzo Allah ya ce na farko akwai zulqa'da akwai zulhijja akwai almuharram akwai rajab wanda yake tsakanin jumada da sha'ban wannan watanni ne guda hudu wanda Allah madaukakin sarki yana so gabawa ya yawaita alkhairi a ciki yana so gabawa ya dage domin ya kasance ya ba da wani abun da za ya tsinta a gobe ranar tashin alkiyama wannan watanni ya ku yan uwa musulmi akwai dalilai da yasa Allah madaukakin sarki ya keɓance su wanda babu wanda zai iya ƙididdige maka wannan dalilan sai shi Allah madaukakin sarki yana daga cikin dalili na farko da yasa Allah ya fifita wa'annan watannin saboda Allah ya girmama zunubi a ciki Allah madaukakin sarki yana kyamar zunubi a cikin wa'annan watanni idan da da Adam za ya yi zunubi a sauran watannin da ba wannan ba to ana kyama amma a cikin wa'annan watannin kuma an fi kyamar zunubi ko da ba a limka ma zunubin ba to amma dai zunubin yana da matukar muni a wajen ubangiji ibnu abbas yana cewa allah ya sanya zunubi yana da girma a cikin wa'annan watanni kuma haka ya sanya aikin lada abu ne wanda yana da girma a cikin wa'annan watanni abu na biyu da ya sa allah maɗaukakin sarki ya zaɓi wa'annan watannin saboda a bar yaƙi a yaɗa aminci a tsakanin mutane larabawa mutane ne kamun musulunci ya zo musu suna yaƙi da junansu amma idan wa'annan watannin guda hudu suka zo larabawa suna kamewa daga yaƙi ba za su yaƙi junansu a ciki ba mutum za ya yi yawo ya yi kasuwancin shi ya yi harshen shi babu wanda za ya taɓa shi saboda watanni ne sun sa sharaɗi a ciki ba a yaƙar juna a ciki saboda mutum zai haɗu da wanda ya kashe baban shi ko mamashi ko ɗan uwan shi a cikin wa'annan watanni guda hudu amma ba zai kashe shi ba saboda an aje cewa watanni ne na yada aminci a tsakaninsu to da musulunci ya zo sai ya karfafa wannan don ya nuna maka cewa asali a cikin musulunci shine a zamna lahiya asali a cikin mutun a cikin musulunci shine kowa ya samu ya rayu ba tare da ana marayuwarsa barazana ba to duk mutumin da ya fahimci cewa musulunci addini ne na tashi na dashina to bai san menene musulunci ba yana daga cikin abu na uku da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya fifita wa'annan watannin a kan sauran watanni wa'annan watanni kaka ce ta aikin ɗa'a a cikin wa'annan watanni ake aikin hajji a cikin wa'annan watanni akwai wasu kwanakai guda goma na farko na watan zulhijja wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu babu wani aiki da ya fi soyuwa a wajen Allah kamar a cikin wa'annan kwanakan guda goma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi hayyaki saboda daga hanyar Allah manzo Allah ya ce hayyaki sai dai mutumin da ya fita da dukiyarsa da 'ya'yansa amma bai dawo da komai ba a cikin wa'annan watannin ne Allah madaukakin sarki yake sa ayi arfa dukkanin duniya za su hada a waje guda da kaya iri daya da kama iri guda saboda su girmama ubangijinsu su kaɗaita shi da bauta a cikin wannan watannin akwai siyam na ranar ashura wanda shi manzana sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa yana kankare ƙananan zunubai na shekarar da ta wuce haka a cikin wannan watanni ne akwai azumi na watan almuharram wanda manzana sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa babu wani azumi da ya fi soyuwa a wajen allah maɗaukakin sarki kaman watan bayan ramadan kaman watan Allah wanda yake al-muharram to a wannan watanni masu albarka a wannan kaka da ake girba abun arziki wanda za a amfana da shi a gobe ranar tashin alkiyama menene ya kamata mai imani yayi abu na farko da ya kamata mai imani yayi dangane da wa'annan watannin shine ya girmama su ka ji cewa ha'aranka wa'annan watanni ne wa'anda suna da alfarma kuma suna da girma a wajen Allah maɗaukakin sarki saboda girmama abinda Allah ya girmama girmama kayan Allah yana daga cikin girmama addinin Allah Allah yana cewa dalika wa man yu'azzim sha'air Allah Allah ce duk mutumin da yake girmama bagire da abubuwan da Allah ya girmama su Allah ce fa innaha min taqwal qulub wannan yana daga cikin jin tsoron Allah na zuciya yana daga cikin abu na biyu da bawa za ya yi a cikin wa'annan watannin shine ya bar zalunci zalunci ya kashi kashi biyu na farko shine ka hada Allah da wani a wajen bauta da abin da aka ce ma shirka ne da abin da aka ce ma yana raba ka da Allah ka to ka yi haƙuri ka rabu da wannan abu saboda Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa'annan watanni ne wanda ya haramta zalunci a ciki Luqmanul Hakim lokacin da yake yi maɗansa wa'azi yake ce mashi ya kai daɗana la tu shirka billah ya ce da shi kada kai shirka da Allah ya ce inna shirka da zulmun azim lallai ita shirka haɗa Allah da wani zalunci ne wanda yake babban zalunci wanda Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Bakra wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabban shi shin bazan gaya muku mafi munin zunubi ba suka ce muna so ka faɗa mana ya rasulullah manzo Allah ce al-ishraku billah shine ka hada Allah da wani ka doki wani haƙi na Allah Allah ya ce shi yake bada kuɗi ka doki wani haƙi ka ba wani ka zanki tunanin shi zai sa kai kuɗi Allah ya ce shi yake tsara kujera ta mulki ka doki wani ya zanki ma aiki kana tunanin shi zai tsare ma wannan kujerar Allah yana cewa shi yake tsara dukiya kai tunanin cewa akwai wani wanda zai ma wani abu ka ɗarma domin wannan dukiyar ta ka kaddawa zai yana daga cikin kaso na zalunci na biyu shine kada ka zalunci mutane kada ka zalunci matarka kada ka zalunci 'ya'yanka kada ka zalunci abokanin aikinka kada ka zalunci dukkanin wani mutum wanda Allah madaukakin sarki ya haɗa ka rayuwa da shi yana daga cikin abu na uku da bawa za a yi a cikin wa'annan watanni masu albarka shine mu yawaita aikin alkhairi mu zan yawaita karatun alkur'ani mu zan yawaita azumi mu zan sadaka musamman lokacin da mutane suke cikin bukata lokacin da mutane suke matsanancin hali to idan ka ɗauka ka yi sadaka a cikin wa'annan watannin lada bisa lada allah maɗaukakin sarki za ya yi haba-haba da wannan aikin alkhairin da ka aikata haka mu dan isa da zumunta a cikin wa'annan a cikin wa'annan watanni masu albarka saboda allah maɗaukakin sarki yana yahuwa ga wanda ya yahe ma 'yan uwansa domin a ci gaba da zumunta yana daga cikin abu na hudu da bawa za a cikin wa'annan watanni masu albarka shine mu zankiya da aminci a tsakaninmu saboda Allah ya sanya wa'annan watannin watanni ne na aminci to haka ake so kowanne daga cikinmu ya kama domin mu tabbatar da aminci a cikin gidajenmu ka zamanto kai ne sila aminci a cikin gidanka ka zamanto kai ne sila aminci a cikin garinku ka zamanto kai ne sila aminci hatta a hanyoyin mutane ba daidai ba ne ka ga ana rikici ana tashin hankali akan abin da bai taka kara karya ba ka kama hanya ka tafiyar ka wannan ba wayewa ba ce ba daidai ba ne ka ga ana rigima ta 'yan kudi da busta ka kara suka karya ba ka bari a yi ta tashin hankali to ka kashe wannan wutai yana daga cikin yada aminci da allah maɗaukakin sarki yake so a cikin wa'annan kwanakan allah maɗaukakin sarki yana cewa fattakullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah kuma ku daidaita abin da yake a tsakaninku wannan watanni ne masu alfarma ga su lullube mu dukkanin wannan watannin abin da mana saura a cikin su kwana ɗari yayi mana saura ashe akwai saura da mu dage mu yi aikin alkhairi a cikin wannan watannin wannan watannin kaka ce ta girba abin arziki kaka ce da mutum zai ashe lada a gobara na tashin alkiyama hujja ne a kanmu idan muka bari wa'annan watannin suka shuɗe ba tare da mun yi wani aikin alkhairi a ciki ba Allah ya ba mu dama ne mu rayu a cikinsu saboda ya ga a cikinmu wane ne za ya zare damtse domin ya yi amfani da wa'annan watanni masu albarka ya aikata aikin alkhairi abu na farko da za mu yi shi ne mu zan kima kanmu hisabi a cikin wa'annan watannin idan akwai wani aiki na lala idan akwai wani aiki da bai dace ba to mutum ya sanya makansa niyyar rabuwa da wannan aikin a cikin wa'annan watanni masu albarka sai Allah ya kama masa akan niyyarsa mai kyau sai Allah ya datar da shi ya bar wannan aikin Allah yana cewa shin kaga wanda ya tuba yayi imani yayi aiki mai kyau Allah ce za mu sanka ka mishi da sakamako wanda yake mai kyau ne daga wajen mu abu na biyu da za mu yi a cikin wa'annan watanni masu albarka shine mu tsara rayuwarmu mu zamanto yau in ka yi azumi gobe ka karanta alkur'ani idan ka karanta alkur'ani shi buka yi zikiri gata ka yi sadaka gata ka sada zumunta to mutum ya sanya makan shi wani program wanda za ya zanki tsinta aikin alkhairi a gobe ranar tashin alkiyama Allah yana ba mu labari lokacin da yake sifanta mana masu imani yake cewa su wa'ansu majaje ne wanda duniya ba ta hana su si kasuwanci ko saye da sayarwa baya hana su si aikin alkhairi saboda suna tsoron wata rana wadda rana ce wadda ta wahala rana ce wadda dan adam yakan shiga kakanuka yi abu na ƙarshe da za mu yi a cikin wa'annan watanni shine mu zanki cincina ma junanmu wa'annan watanni masu albarka idan mun zanna a majalisa ka dan tuna ma ƴan uwanka cewa na ji an cewa nan watannin da ake ciki fa watanni ne masu albarka watanni ne masu alhurma watanni ne wanda Allah ya fi son aikin alkhairi a ciki kuma yana kyama aiki wanda yake ba na alkhairi bane a ciki ya kasance majalisunmu wuri ne da muke tuntuna ma junanmu Allah ya kasance majalisunmu su kasance wuri ne da muke tuna ma junanmu abinda za mu samu gobe ranar tashin alkiyama kada majalisanmu ta kasance saboda wasannin banza kada wajejen zamanmu ya kasance saboda abubuwa na alfahari ana alfaharin tuwo a majalisa ana alfaharin kwano ana alfaharin mota ana alfaharin gida ana alfaharin mata to kada ya kasance majalisunmu sun kasance don wannan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowanne daga cikin mu ya zaɓi abokanai na kirki wanda idan ya kauce akan hanya za su mai dosa wanda idan ya kasance za a yi aikin da ba na daidai ba ne ba su tunatar da shi su hana shi ya yi wannan aikin ya ku yan uwa musulmi wa'annan kwanakai ne ko ko watanni ne na kaka ta alkin alkhairi da mutum za ya samu a gaba ranar tashin alkiyama yadda kaga a rayuwarka kana awo idan ya yi tsada ka saida yadda kaga a rayuwarka kana adashe saboda ka samu ka girba ka amfana yadda ka san a rayuwarka kana tsara wasu abubuwan da za su taimaka ma ka yi rayuwa to haka wa'annan watanni ne Allah ya ba mu kyautarsu saboda mu yi aikin alkhairi mu tsintsi abin da za ya sa mu ji daɗi a gobe ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu da wanda za su aikata alkhairi a cikin wa'annan kwanakai masu alfurma muna roƙon Allah madaukakin sarki kada ya sanya mu a cikin wa'anda za su dage akan saba masa a cikin wa'annan kwanakai masu alfarma Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka yafe mana Allah mu masu kuskure ne Allah idan baka yafe mana ba za mu kasance a cikin wa'anda suka yi asara Allah ka kare mana ƙasanmu Allah ka kare mana sojojinmu abin da ya tsanani a gare mu Allah kai mai sauki ne a gare ka Allah ka sanya shi ya kasance mai sauki ne a gare mu Allah madaukakin sarki muna cikin mawuyacin hali mun yi imani da cewa in baka tausaya mana ba babu wanda za ya tausaya mana Allah muna roƙonka da tausayawa ka Allah ka tausaya mana Allah ka sa albarka a cikin wannan gari namu Allah ka sa albarka a cikin wannan ƙasa tamu Allah ka sa albarka a cikin samayyanmu Allah ka sa albarka a cikin gidajenmu Allah ka sa albarka a cikin 'ya'yanmu sai a tada sallah